بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى لساك داود مو wannan halka ta mai albarka yau muna 28 ga watan August miladiya 2019 alhamdulillah mun dawo don ci gaba da karatunmu na fikhu wanda muke bibiyan wannan littafin mai albarka na risala ta ibnu abi zaidin al-khairawani radiyallahu anhu wadda muke cikin a irin nawa bugun za mu tashi a shafi na 208 a samaru dani kenan wadda daidai faɗin malam wal musafiru ya hudu hulwakotu في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى الكبلة والمسافر شيكو متفي يأخذه الوقت وقت صلى يساميشي fi tsinin khadkhadin wato a wani irin laka mai lubulubu wato laka mai tabo mai lubulubu haka wadda lokacin sallah ya same shi irin wannan yanayi filin gaba daya irin wannan ne kawai zalla ta ko'ina la yajidu aina yusalli bai samu inda zai yi sallah ba sai wannan wurin kawai irin yanayin wannan wato laka mai dubu-dubu falyanzil an dabbatihi to wannan abinda yake wajibi a kansa a shari'ar musulunci to sai ya sauka daga kan dabbarsa da yake tafiya a kan taɗe wa yusalli fihi qa'iman sai ya yi sallah a wannan wurin amma a tsaye yumi'u bis sujudi sai rika ima'i yana ishara da yin sujada ahfada min ruku'i wato sujada sa ta zama ta yi kas da ruku'u in zai ruku'u sai ya dan yi kansa kasa haka amma in sujada ne sai ya yi kasa sosai da yadda ya nuna alaman yana ruku'u ima'i kenan wato dama malamai sukan kawo hukunci sukan kawo hukuncin abu ko don wata rana zai faru za ka iya samun kanka a wani wurin da haka ɗin wata rana to in ka karanta ko ka ji hukuncinsa to ran da hakan ta faru da kai wata rana za ka iya sace kama irin kidnappers ɗin su je su jefar da ka irin wannan wurin kai baka taba sanin ma za a samu irin wannan wurin ba to sai kawai suka je suka wurgar da kai eriyan gabaki daya ƙasa ce kawai taɓo ne mai lu'ul'ulin kabha wato yubu ya bari da fulatin jiko suke ce masa yubu ya bari to irin wannan gurin wadda in ka ce za ka yi sallah ba a tsayen ba gabaki ɗayanka sai ka da kama wani dodo ga gama sallah duk sai ka dame da taɓo kaɓinka kayanka dukanka kawai fiskanka ya dawo kamar wani kura to in irin haka ta faru to a tsaye za ka yi sallah shine nan ibn abi zaidin ya kawo mana hukuncin in har ya zama babu yadda za ka yi ka samu dan wani wurin da babu wannan kasa taɓo mai lu'ulu'u sai sai ka tsaya kawai ka sauka kan dabban ka kai sallan a tsaye amma in ka zo sujadar ka in ka zo ima'in ya fi kasa akan ruku'unka fa'in lam ya ƙadir idan kowa bai samu ikon ma an yanzu da fihi ya sauka ma a cikin wannan dabba ba zai yi ma ya sauka ba dole sai akan dabba saukan kansa ba zai yi ba saboda taɓon ya kai taɓo ila in ya sauka zai iya ma masa illa kamar yadda malamai suka ce ko zai iya sabauta ma rayuwarsa ko wani abu makamancin wannan saboda munin wannan yanayi ita dabban ƙila raƙumin ko da yake kai ko dokin zai iya juriya da tafiya a wurin amma mutum in ya sauka abin ba zai kyau ba saboda tsananin sanyi ko wani abu makamancin wannan to in haka ya gagara to sallah ala tabbati sai ya sallah kan tabbasan kawai duk da farillan an san ai nafila ne kan kamar yadda zamu karanta gaba ya halatta ai sallah kan dabba ko in akan hanyar tafiya ne to amma in fadin farilla ne sai da in ya gagara to nan kan yi sallah akan dabbar tasa ila alqiblati amma dole sai ya kalli alqibla an fahimci bayani eh dole sai ya kalli alqibla ya fiskantar da ma'ana dabbar alqibla so sai yace menene walil musafiri an yatanaffala ala dabbati fi safari haythu ma tawajjaha bi shikenan matafiyi shi ya samu daman ya yi nafila a kan dabbarsa a halin tafiya ta inda duk ta fuskanta da shi kawai ba wani yazo zai kabbara kamar yadda wani surare da ga yi sai ya juyar da fuskanta ta kalli gabar ya yi kabbara harama wannan bai zama wajibi ba kawai koyan mai ke kallo lokacin ya yi kawai da zai nafila kawai ya yi niyansa kawai kabbara kama sallah bai zama wajibi a kansa sai ya yi juyo da ita ta kalli gabar ya yi kabbara rama sannan ya sake karkato ta an fahimci bayani ba wajibi ba in kana safaran tukusa rufihi salatu in har fa tafiyan da ya kai a yi mai kasur ne shi ne ka samu daman yin wannan nafila ɗin akan dabba ta inda da ta ga dama ɗin ta fuskanta ɗin waliyutir ala dabbatihi in sha'a kuma ya samu ma yayi har witiri akan dabbarsa in ya so me yasa aka faɗi haka to shi witiri shi ba nafila bane ba a riga an ce wai mai tafiya ya samu a baya ba gashi nan ba mun karanta walil musafiri an yata nafala ala dabbati fi safari haythu ma tawajjaha bihi ai an gama ko nafila to sai aka sake kuma nan aka ce wani yutir ala dabbati in sha kuma ya yutiri akan dabbar sama in ya so bayan fa riga an ce wani musafir an yi tana fara to me kuma hikiman kawo wani yutir nan ba ku sani ba to duba da a wasu mazhabobi witiri wajibi ne wajibi ne mu ai nan witiri sunna ne ai ba wajibi bane mazabar mu nan ta malikiya to irin shafi'awa su dole ne witiri dole sai kai witiri to duk da dole ce to ai bata kai matsayin sallan azhar la'asar magriba isha asuba ba to don haka ita ma dai tana gidan nawafil din shine yasa aka saki aka kawo ta adai aka atful khas ala al'ami saboda kar wani hankalin sai tafiye ta fa banda witri fa ita fa ka san wajiba ce a matsabar suwa ne kaza kaza a ita ma dai tana jeran yan nawafil din anan shi yasa aka saki maimaita ta don a dauke hankalin mutane kar su dauka ita ba za a yi sallan nafila a sallar ta akan dabba a fiskanci duk inda aka ga dama ba kamar na sauran nawafil tunda ita sallar farilla sai in larura ne za a yi ta akan dabba ko nan ma dole sai an fiskantar da dabban alƙibla kafin a fara amma ita dabbar ko tana tafiya ne ko da zai ta zai
karka yi sauri muna zuwa muna zuwa muna zuwa in irin wannan yanayin da muke maganar da nake yanzu wannan magana da nake a yanzu ka'idan shine in dai wannan ne fa ma'ana da muke magana ka'idar ita ce za a fiskantar da ita alƙibla sai ai kabbarar harama in sallan farilla ne fa banda nafila daga nan za a fiskantar da ita alƙibla in farilla ne ko in an kalli abkilla aka yi kabbarar harma to sai a juyo da ita a ci gaba da tafiya ko ina a banda nafila nafila kam ko kabbarar haraman ma ana kallon ko ina za a yi kawai ai kuma yi ta tafiya ba wajibi bane sai an juyo da kan dabban ya kalli alqibla kafin ai kabbarar harama sannan a sake juya Mm, duk inda take kallo sai dai in farilla ne ya zama lallai sai an juyo da ita ta kalli alqibla ai kabbarar harama sannan in yaso a juya ai ta tafiya ta inda za a tafi in dabba ce fa amma sai ta tafiya a- a wannan yanayi amma akwai yanayin da kuma babu dama a yi tafiya da tambayan da kai kenan muna cikin karatu za mu iso Mhm. wala yusalli al-faridata amma fa ba zai sallan farilla ba akan dabba kaji ba zai sallan farilla ba akan dabba wa in kana maridan ko da bai da lafiya ne karka karka yi gaggawa kai shi muna zuwa ko da mara lafiya ne illa an yakuna in nazala sallar jalisan ima'an limaradihi sai dai idan yana tafiya kan dabba an ce kar yayi sa- ba zai yi yayi sallah akan dabbar ba sallar farilla ko to sai dole ya sauka ko to ba zai yi yayi sallah akan dabba ba ko da bai da lafiya dole sai ya sauka sai dai illa in ya saukan akan dabban da niyyar yin sallan farillan ma sallan fa zai yi ta a zaune ne yana imai ba zai iya yin ta a tsaye ba rashin lafiyar nasa ya kai ga wannan to nan kuma ba sai ya sauka ba kenan shikenan to maganar ka yanzu mun iso ta illa ya kuna in nazala salla jalisan iman sai da in ya sauka daga dabban ma dole zai salla ne a zaune yana imani yana ishara da yin sujada da yin ruku limarabihi saboda rashin lafiyarsa to fal yusalli ala dab ala dabbati to nan kam zai salla ne akan dabba ba'da an tuqafa bayan an tsaye da dabban chat kaga da hazina ce ma za mu iso kai sauri sai a tsaye da ita a hannun fila kake kana tafiyan ka kawai in ma dan gudu gudu take yi kana sallan ka a ba wani ya yi sai ya tsere ta ka gane ta tsere ta wai su taqabbala bi al qiblata wai wai qiblatu dai ko al qiblatu sai a fiskantar da ita al qibla wai su taqabbala aka ce ko fi'ili ne eh, mabani lil majhuli ko da haka ya zama qiblatu kenan dole wa istaqbala biha al qiblatu sai a fiskantar da ita al qibla sai kai sallar a haka dan gane bayani na ko wannan fa daban kuma da wanda muka karanta a baya kar a rude ba warwara juna bane cewa ba za a yi sallam na eh, farilla akan dabba ba a'a kowanne abu da babinsa ka san yanzu wani in bai mai da hankalinsa sosai ba sai ya ca to an yi magana a muro ne da zuwa karanta za a iya har ma kuma aka gaya mana eh, za ta yi ta tafiya ana iya ana tafiya ba a kawo magana tsaye da ita ba a can right A'a, kowane hukunci daban ne. Wancan kaje ne wurin da yake da tabo laɓu wanda babu yadda za a yi, in akwai yadda za a yi ka sauka a kan dabban an ce ka sauka, ka yi sallan a tsaye. In kuma ya gagara, ka yi ta a kan dabban kawai. Tana tafiya. Wannan wancan ba rashin lafiya ba ne, a gane bayani. Hukuncinsa daban. babu yanda za a yi ne ka sauka a wurin ka baki ɗaya wurin ne laka ne wanda in kai sallah a wurin zaka daka ba wani dodo ko kura dukkan ka zaka dame kamar an shafa ma kunu ka yi ruku ka da ka- ka da sa kanka goshi ka kan kada sai ta boye ta ka dawo dai kamar wani kura to wancan hukuncin daban wannan kuma rashin lafiya ne rashin lafiya in ya kai ga ka sauka ka sauka kawai in ba zai ba ka iya sauka ba to nan ne nan kuma hukuncin daban nan ma in za ka iya saukan ma kai sallan ba zai yi sai a- ba sai a zaune da imai to nan kuma ba ra maka saukan ba sai ka zauna kan dabba amma nan kuma sai an tsaye da ita ba irin wancan hukuncin ba na tabo shi ba babu maganar tsayarwa a wancan a nan na rashin lafiya shine dole sai an tsaye da ita nan ma in sallar faril- farilla ne amma in sallar nafila ne ba maganan sharaɗin dole sai ka fuskantar da alƙibla da ita alƙibla kafin kai kabbara sannan ka juya kai ta tafiya mm, duk inda ta kalla kawai a fahimci abubuwa kar a wata rana amma a fatawa ka ce a ka tuno na farkon can ka yaɓa shi akan rashin lafiya ko kuma ka zo a na rashin lafiya ka buga shi a wancan ai ya halatta ai ba sai an tsaye da ita ba a'a fiƙiyu sai ka karaɗe ko ina da ko ina kowane abu da muhallinsa ina fata yanzu kan dai kowa ya fi fuskanci abu don yanzu in ka manta da wancan matsala ma yakan zo kaga kaman warwara ne kuma ba warwara bane wancan ba rashin lafiya bane maganar laka ake wannan kuma rashin lafiya to an gama da wannan za a shiga hukuncin haɓo a sallah to yana sallah kawai sai haɓo ya yin komar to ya zai yi. wannan baran manta ba nan garin da jimawa akwai mukabala da aka taɓa yi za a kazo za a yi da man man sule ɗakiti da shi da malam mai nasara to da aka zo wai zai kure malam mai nasara za a iya zo masallacin modin buharuna akwai wani dottijo a angon mun nan ba wasu malam lamiro lamus mai manjan nan saboda tsabar kabuwar bakin ciki tsohon nan wallahi sanda aka daga shi dagawa aka dawo da shi har gida saboda ya kula fa yace a bar shi o followai su ne kawai wai o followai gim zai kace kace kace da su ne kawai sanda aka dagawa fa da ka sani aka har har jawroji aka dawo da shi kaman ransa zai fita kawai sule ya zuyi ta rasar kunya malam mai nasara yake tambayoyi biyu kawai zama in ya amsa su ya isa su yi mukabala tambayan ɗayan a tsarki ɗaya kuma a sallah to tambayoyin ba na manta tambayoyin ɗayan a wannan a irin wannan ka san ba fi'u suka sani ba maganar matsalan haɓon nan ba na manta ita ya kwaɗa mara kai sai ya rude kai ka san fi'u na in ba wallahi karanta kawai kai ka rufe irin yadda wasu suke yi din nan ka karanta ka rufe gobe ka zo a ƙara amma tambaya Allah tallahi sai ka sai ka sai ka shigar da mutane jeji kawai da ya kwada mar tambaya daya tsarki daya a sallah yace in dai amsa to ya cancanci masadin addinin da za su yi abin nan mutum yana sallah sai ya boye tsakiyar sallah sai ya boye ke tomar me hukuncinsa ya zai ya me hukuncin sallah to ka san matsala ce ta fiku hukuncin daban ne da in misali kai mamu ne ko kai liman ne ko kai mai sallah kai kaɗai ne hukuncin duka daban ne to in ma ya san hukunce-hukuncen kenan fa duka ɗin wallahi sai- sai sai su abu kawai sai ta ashar kaza yan mai mutum tambaya wanda abu an kure mutum sai ta zagi sai ta zagi dari kai ta maganganu banza saboda an bar tambayar da ba zai iya amsa ba ya ce kawai tambaya tsarki da kuma sallah kawai sai ba so sai a nasu a ji hukuncin wa marra afa ma'al imami wadda duk ah, ah, haɓo ya keto mar yana sallah tare da liman sai kawai ha- eh, eh, haɓo ya ha- ya hake mai ya yanko mai ar-ra'af shine haɓo shine wa man ra'afa ma al-imam wanda haɓo ya keto masa yana sallah tare da liman kaga wannan yana halin sallan jam'i ne kenan to anan ku rike ku ja layi da imam da mamu hukuncin su ɗaya ne a haɓo in abu ya samu liman da abu ya samu mamu hukuncin ɗaya ne na fazzi kuma hukuncinsa shi daban ne da wa'inda mai sallah shi kaɗai to za mu ji na liman ko kuma na mamu tare da liman duk ɗaya ne abinda za a faɗa yanzu to da ya faru kharaja sai ya fita kawai in mamu ne haka aka ce ya kama hancinsa ba faɗa nan ba amma shi ne ƙa'ida ya kama hancinsa haka ya toshe ya riƙe hancinsa sai ya fita ya ta numfashi da baki aka sai ya fita maza maza ya fita masallaci sai ya sake saboda kar ya ɓata masallaci jini in liman ne ma haka sai laluba wani maza maza ya sa'a a gurbinsa sai ya fita maza maza kar ya ɓata masallaci to dukansu in sun dawo a nan ne fa a nan ne liman zai fara sallah ya fita wani ya dawo liman ya dawo shi kuma ya dawo imamu a eh, a shari'a da shi aka fara sallah shine liman amma ƙari sa sallan yana mamu Dole.
Eh, eh, iya dawo ba zai ce a ni ne liman a ni na fara kan- kai kuma ba ina ya tura ya tunkula liman da ya jawo ya istikhlafi a ina ya dawo fasinja shi ma in ya samu sahun gaba to in bai samu ba ya biya can baya a karisa da shi inda ya samu ya makale duka Mm. nan yana yiwuwa sosai kai ne ka fara jan sallah fa a liman a matsayinka na liman amma ka- a kare sallan da kai amma kana mamu to haɓo yake sabbaba wannan to sai aka ce karaja ya fita faga salar dama ya je wanke jinin ma'ana fa sallah bata lalace ba tambayan kawai da aka marme hukunci hukunci ya yi shi kenan sallah ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba sai ka yi bayani ka yi sharhi gashi tun a risala belle askari belle a je can gaba sama gaba gashi an yi bayani amma ina to zaka zai fita kharaja ya fita fa- fa gasala dama yaje ya wanke jinin thumma bana sai dawo ya gina ba sake sallan zai ba kai kaji sai ya zo ya gina da a ce alwalansa ne ta warware bisa kari ya faru ko ya iska ko abin da da yake kari alwala in ya fita ya je sake alwala in ya dawo sallan taru ta ɓaci sakewa zai amma ban da hagu zai tafi ya je ya wanke ya dawo sai ya gina ba ya sake ba daga farko ma'ana ya niyya ya kabbara sallah ya sake sallah a'a ai dalilin kenan da ma ake gayawa sule wani suna yanzu a ku da yake an yi yawa da rikan ma an cika- cika garin gaba daya ba kowa san wannan labarin ba har wani suna aka eh, aka samar a lokaci wannan sanadin wannan mukabala bayanin da ake mardin ana faɗi har ya- ya maimaita kalmar ne ko ya ne ne kawai sai sunan ta bi shi kawai a ce banal fi'il to sai daga nan kawai wayansu ba su san kan abun ba suna cewa banal fi'il wallahi sunan yin- a da a sun auren yan dariƙa a garin nan sunan in ka ji an ce banal fil to su laifi dalilin kira wannan bukabala banal fil sunan ya yi shura da
No.
to bana za a zai gina ne don wani ya ji sunan ana gaya mar a da zai ɗauka wani turanci ne ko wani abu ne amma ainihin sa banal fi'il ne yanzu babba ibrahim namu suwa ne in kace banal field kawai sun sani kowa ya ma manyan manyan yan dariƙa a nan garin yanzu in kace wa banal field sule ne a ga ga kunan duk kila ba wanda ya san da wannan labari to banal eh, eh, bana sai ya gini ba zai sake sallan ba malam ya takallam aw yamshi ala najasatin to da sharaɗi biyu ana ya kawo amma sharaɗin sun fi biyu su shida ne amma shi mai eh, risala a nan abinda ya kawo ibn abin zaidin alkhairawa ne guda biyu kawai muddin bai magana ba da ya fita zai je ya wanke haɓo muddin bai magana ba to gini zai amma da ya yi magana to sallar ta lalace magana kuma ko a kuskure ne ko a ko da ganga an fahimce ni kar ka dauka in kuskure ne magana ya manta ne yana cikin sallah ya je wanke haɓo ne sai ya magana a ko a kus- kuskuren ne shi kenan kawai maganan ginawa kuma ya tashi sai dai ya sake sallah zai ya yi niyya sabuwar sallah yanzu zai yi, ya bi su daga inda ya tadda su in ya samu ragowar raka'a mai ruku'u to ya samu jam'i in kuma ya samu an dago daga ruku'un karshe a sallar shi kenan bai da ma jam'in ma Allah ya sa dai an fuskance ni to amma maganar yana iya yiwuwa ya yi maganar kuma yana nan a gini har yanzu malamai sun kawo cewa in maganar ta gyaran sallah ne ya ji ya wanke haɓo ya dawo sai ya samu a- sallah an rikice ana an yi an yi a- a saita liman liman ya kasa gane ina ake liman ya rikice har ta kai ga babin halaccin magana ɗin nan da aka ce ko mai ahalari ya yi can ƙarshe ya kawo jaza ulumul kalam ko ya halatta su yi magana a wannan irin yanayi to sai kawai ya ce ai kaza ne sallan sai fada shi kenan ba komai sallan sa bata bace ba ba abin da kuma ya sa- kama shi in maganin ta gyaran sallah ne ba komai to ko kuma da ya fita zai je wanke ɗaya kenan ko magana zai wargaza sallan ya zama ba za a ba ya bata ta ba zai yi gini ba ko kuma na biyu ai au yamshi ala najasatin da yazo zai tafi ya wanke haban sai taka najasa ya tafi yana tafiya sai taka najasa to nan ma abu ya zama wato ya eh, sai ba- gini bai ba zai yiwu ba kenan ko sallah ta ɓaci ne Ah, um, kamar yadda na faɗa cewa sallah eh, sallah tana ɓaci in yayi magana ko da da gangan ne ko a mantuwa ne to haka najasan shi ma akwai magana Ah, najasan idan ɗanye ne ya taka ƙaulan wa'idan magana ya ƙare sallah kan ta ɓaci ba alwala ba fa sallah ta ɓaci take in dai ta kana da ɗanya sallah ta ɓaci ƙaulan wahidan kawai sai je wanke na jisan ya dawo ya sake bin sallah sabuwa fil kuma to amma inda wato busasshe ne to a wurin wasu daga cikin malamai a mazaban ma babu komai hakanan kuma idan eh, abin nan ɗin dabba ne kashin dabba ne shi kan koɗanyen ne ma ya taka ko ko fitsarin dabba zai kira kawai bisa ittifaƙi ma nan kam ba wani ma- mal- malami da ya ce wai a shi kaza kaza babu kawai gini zai nan kam to a takaice dai wannan shine to saboda gaba za a gaya muku sauran na ce muku iya biyun nan gashi ya kawo kamar yadda kuka gani to amma akwai wasu guda hudu wadda ha- hassu in sun faru a mazabar ma kenan dole sai an sake sallah din dole na uku abinda zai sa dole zai rusa a ce a gina sallah ya fita haɓo ya kama shi ya fita ya kama hanya zai je wankewa ruwan farko da ya taras ana ji sai ce a shi bai zai wanke da wannan ruwan ba sai ya tsallake shi ya tafi wani wani ruwa to shi kenan ya ɓata sallah bai zai gini ba ga ruwa ba ba zai tsallake shi ba shi ba wannan ruwan yake so ba don iya yi wai sai ya je gaba ya nemo an ba gane menene maganar ku to so- so- to ba zai gini ba sallah ta ɓaci kawai wannan ɗaya ne daga ciki ga ruwa a kusa ya je to nan gaba in ya kauce wa alƙibla na nawa kenan hudu in ya kauce wa alƙibla wurin nemo ruwan to sai ya- sai gini zai ne muddin ba a ka- a dalilin neman ruwan ne ya kauce wa alƙibla ba
na Eh. amma in a dalilin neman ruwan ne har ya sabbaba ya ya iya da barbarun da zai yi ne neman ruwa ya samu bai kauce alƙibla ba babu ruwan dole sai ya kauce alƙibla to a garin inda a saboda neman ruwan ne sai ya juya wa alƙibla ba ya je nemo ruwan ya wanke to in ya dawo zai gina ne amma kawai ba wai sanadin neman ruwan ba haka kawai yana tafiya sai dan juya ya bari ya kalli wani abu a garin ba wai a don neman ruwan ba ba haya kalli wani abu shikenan babu maganar gini kuma ko Hmm. babu maganar gini to na na biyar a cikin sharuɗan ya zama jinin yana ɗiga kamar yadda ina irin an ɗaura drip tul tul tul tul tul tul tul an ɗaura jini ko ruwa drip ɗin nan ya zama haka ko kuma a ma'ana yadda suke cewa su malamai an ya ƙaƙura au ya sila ko yana ɗiga tul tul tul tul tul tul tul tul ko kuma yana kwarara to wannan biyun yana sabauta dole a fita a je a wanke kuma a yi gini amma inda ba inda kaɗan-kaɗan ne yake zuwa zai gaya mana kaɗan-kaɗan mana yake haɓo to ba za ma a yanke sallan ba ba zai gaya mana Eh, lakuto shi kawai za ka na yi da yatsanka in ya yi haikan lakuto in ya yi haikan lakuta kana sallah za a gaya ma da ya ake lakutan ma duk da shi nan bai faɗa ba amma mun leko mun gani masu bayani malamai sun faɗi yadda ma ake lakutan ma to wannan shi ne sharaɗi na biyar ya zama yana ɗiga kamar irin yadda ruwan sama tul tul tul yake ɗiga ko kuma ma baki ɗaya ma yana zuba ne ma gaba ɗaya to sharaɗi na ƙarshe na shida ko ya zama shi mai sallan ɗin liman ne ko mamu shi ne samu yi gini amma in kai kaɗai ne kake sallah in haɓoyayyen ko ko da mai yawa ne ko yana ɗiga ne kamar yadda muka faɗa ɗazun to dole yanke sallan za ka yi ba ka ce bari ka je ka wanke ba ka dawo za ka gina a ba ka samu ba babu wani gini yankewa za ka yi ta ɓaci kawai sallan yankewa za ka je ka je ka wanke ka dawo ka yi ni sabon ikama da kabbarar rama banda fadli a wannan dama da aka samu an ji ka'idan ko guda biyar sharuɗa kai to sai mai a gaba yawwa wala ya bani ala raka'atin lam tatimma bi sajdataiha amma fa kai din da ka samu ka gina din kai ma mu ko liman din shi ɗin ɗaya daga cikin su walaya bane ba zai gini ba ala rakatin bisa raka'a wacce lam ta timma bi sajdataiha wanda bata cika da sujudodin ta duka biyu ba hukuncin wani iri ne shi kuma ba kamar misali wanda ya zo riski sallah bane za a ce in ya samu ruku'u a ya samu jam'i ko kuma ya hara ya hana wani ya zo ya jona sallah tare da shi a matsayin zai bi shi sallah inda ya samu ruku'u ko saboda ya samu jam'i ba zai zama liman ba to nan hukuncin fa shi kuma daban ne a wurin gini ba zai yi gini ba muddin ya zama raka'a ce wadda bata cika da ta duka biyu ba ko da ka samu ana cikin sallah kafin haɓon ya keto an yi ruku'u da kai kaga yi a lissafi irin namu raka'a ta samu ko da kai ruku sai ka je aka yi sujada ma daya da kai kafin a zo sujada ta biyu ko sai haɓu yake to ba yi sujada ta biyu da kai ba dole ka tashi sai ka fita to kaga ka samu ruku'u ka samu sujada daya amma sujada ta biyu an yi bayan haɓu yake to ka fita to ba za ka yi gini akan wannan raka'an ba ka ce ita ma ka same ta misali ka ce a wannan ka aina tunda na samu ruku'u har da sujada daya sujada daya ne na biyu ne kawai bai samu ba ai ta kan ai full kawai na same ta banda irin wannan matsala na habu to to kaga wannan in dan tunaninka da karatun fikunka kawai kai aka kwada ma tambaya a irin nan aka ce ma mutumin da hako yake tomar ana cikin sallah an riga an yi ruku'u da shi har ma ya samu sujada daya a wannan raka'ar shi in ya je ya zo ya je wanke haɓo in ya dawo zai sallan nasan kam ya samu wannan raka'an ko bai samu ba in ba nan ka karanta ka gani ba ila sai kai kiyasi da hukuncin samun riskar raka'a da ruku'u din nan ko to ba haka bane kuma addini ba tunani bane eh duk tunaninka ai ga yadda na karanta ka har haɗo wani ɗan arithmetic ɗinka na karatunka da kai na fiku na baya da duk ba zai bada wuta ba anan da zai yi ba wal yulgiha abin da aka ce ya jefar da raka'an kawai dole sai ya sai ya kawo wata raka in an gama wal yulgiha an ji bayanin ko yawwa sai ya sai ya wurgi da wannan raka'an kawai ita kam ya rasa ta an gama dole ya in an gama sallah dole ya tashi ya kawo ta saboda ya rasa su daga daya a cikin ta amma da wanda bai samu komai bane a sallar ya zo kawai mai jona sallah sai zai samu ruku'u yana tabbatar da ya samu ne ya samu raka'a fu amma nan don ya samu ruku'u har da su sujada daya ba zai gwada cewa wannan raka'an a'a dole ya wurgar da ita zai mai gini an dai fuskanci bayanin ko wala an sarifu lidamin khafifin to an gama wannan idan jinin kaɗan kaɗan ne fa ba mai ɗiga da yawa ko kuma mai kwarara ba ne ba zai juya ba ya ce zai jiya wanke shi mai sallah mamu ko kuma liman ɗan wala ya sarifu bare juya ya ce zai je wanke jini na haɓo ba lidamin kafifin in saboda jini ɗan kaɗan mai sauƙi haka me zai yi walyar tilhu bi a sabi a kawai zai rika lakato shi kawai da yatsunsa illa an yasila aw yaqdura sai dai in yana kwarara ne ko yana diga wanda na faɗa ɗazu nan kuma kaga dole sai ya fita ya ce ya wanke shi ya dawo ya gini to yadda muka tafi a kai to anan lakatowa za a yi in kaɗan kaɗan ne to taya ake lakatowa shi kansa tukunna da hannunka na hagu ne za ka na lakatowa banda hannun dama wurin lakatowar ma kuma ba wai kawai duk yadda ka ga dama ba ne akwai wanda sai da ake lakatowa to abinda suka ce da yatsanka wacce ake cewa kinsa ita za ka fara sawa ka lakata injinin ya zo yi ka sa kinsa ka lakato ana ji amma nan ma kan ɗan yatsa ba haka ba ba ta nan ba ba ka haka ba kan yatsa wane ne kinsar wannan awa wannan ne wannan ita ce kinsar mala haka za ka yi da ita ake fara kai kaji na kusa da ɗan kuri ko na kusa da ɗan kuri ita ce kinsa kuri shi ne binsa kuri ba shi ne kuri yau? da hausa wannan ba manuniya ba ya tsakiya ko? a fulatanci ma suna da shi ai wannan dada shi matin ai dada kolan gorga kai kolan gorga sappordu shakaru dada shimatel shimatel to shi wannan kinsar ake fara sawa ana ji ko da da kansa Ah, na biyu in za ka sake in ya sake zuwa kuma sai ka sai ka sa babban yatsa Mm. sannan in ya sake na uku sai ka sake sa ɗan ƙaramin yatsa binsar kenan to in ya sake sai ka sa na tsakiya idan ya sake sannan ka sa manoniya wadda duk yake da samarar daniya duba zai gani bayani da nake yana haka suka haka suka tsara abu masu abu ba wai yadda duk abun da kaga dama zaka yi bane a shari'a a'a zaka bi yadda gashi nan yadda suka faɗa in ka duba sharhin can wurin inda yace damul damun khafifun wal yaftil udin nan bi asabi'ihi kun ga wurin ko wurin sharha zaka ga ya'ni bi ru'usi asabi'i yadihi al-yusra kaji ko? da kan yatsun hannunsa na ne na hagu wa sifatul fatli sifan yanda ake lakatowa an yalqahu awwalan bi ra'sil khinsari kaji ko farko da kan dan yatsan kinsar shine na kusa da dan karami kuri din nan wa yaftilu bi ra'sil ibhami an gane sai me babba babban yatsa kenan summa badal kinsari bin sari sannan sai bin sar bayan babban kenan thumma al-wusta sannan na tsakiya tun masababa sannan sai manuniya to haka ake yi ba wai a'a za ka yi a jere ba ne a yadda kawai ka bi musu baka san in ka kuma zurfafa kai ma sai ka je ka yi ta kwakwa ka gano me yasa suka ce haka hannun hagu sharadi sannan kuma da ga da wanda ake farawa daga shi kuma sai sai wannan daga shi sannan a dawo wannan sannan sai a dawo sababa urillah ka tawamma to wannan kaga kafin ma ya same ka sallah ai aiki ne har kai aiki da wannan karatun naka wani daga randa akai murnar sa har randa za a fasa kukansa ne zai haɓun goma kai je ka ni dai tun da na zo duniya ban taɓa yin haɓo ba ban taɓa ba ni dai ina ganin masu yi in suna yi a ban taɓa yin haɓo ba to kaga karatun nan ni kam in dai ba san gaba ba aiki da shi zai wahala sai dai in gaba Allah ya hukunta kuma haɓon ya kama ni so wannan kenan sai mu je na fi so fa mu gama babin fa gaba ɗaya yau wala ya bini fi ƙai'in wala adafin to kaji amma ba kar ya gina ba akan amai ko kuma karyewan alwala kari wani abu na karyewan alwala ya faru ya ce zai je ya alwala ya dawo ya ce zai gini kamar yadda mai haɓo ɗin nan shi mamun ko kuma shi liman ɗin a sake sallah ɗin bi zai gini ba ana ka wa marra abu ba da salamin imami kai kaji wai kaya tsinke a gindin kaba kenan ko ijabta kaya tsinke a gindin kaba wai wadda haɓo yan komar bayan liman ya yi sallama an zauna ana ta iya kawai liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ladan da sauran ma musu da shi din su amsa kawai sai sai haɗo sha sai haɗo ya keto ka kaya tsinki a gindin gaba kenan to sallama sai sallama kawai dama sai sai sallama ko haɓo bai zo ba ko ya sallama sai ya sallama wan sarrafa sai ya juya shikenan ya je ya wanke magana ya kare ba kuma sai ya dawo masallaci ba sai ya wuce ta gida kawai shikenan iya ga dama sai salasa salasunan ta sako ko akan hanya ba eh bai zama lalle sai ya dawo wa irra afa qabla salamihi idan ko ya salla yayi habo habon ya zo masa kafin liman yayi sallama ba zai ce to tunda ana dabda liman ya sallama bari sallame kawai a ba zai faɗi haka ba wan sarafa ana cikin tayya ne kawai sai sai haɓo yake tomar kuma irin haɓon da dole sai an ji an wanke ne sai tashi kawai ba zai ce a ni fa bari tattare in cika hannaye na da jinin liman na sallamewa sai ni ma in sallame sai in tashi da jinin je in zubar a'a Umar rafa qabla salamihi wanda yayi habo kafin sallaman liman to in sarafa kawai ya juya kama hanya tafi kawai wa- wa gasala dama ya je wanke jinin thumma raja'a sannan sai ya dawo fa jalasa sai ya zauna wa sallama sai ya sallama amma anan dole sai ya sake tayya ko ya yi tayya tare da liman an gama tayya kafin liman ya sallame ne sai haƙon ya yanko mai ya tashi ya tafi idan idan ya dawo bayan liman ya sallame sai ya sake tayya ba wai don ya yi tayya ɗazu in ya dawo kawai sai ya zauna kawai sai ya kwaɗa sallama ba haka suka ce anan masu sharha sai ya sake tayya sannan sai ya sallama walin ra'ifi mai haɓo ya samu dama an yi bani ya fi manzili ya gina sallan tasa a gida misali haɓo ya keto mar yayan komar sai kama hanya ya rasa zuwa kawai kuma gidansa yana kusa da matsalaci kawai sai fa- sai ya auka gida kawai ya je ya wanke haɓo haɓo ya tsaya ya wanke sai ya yi lissafi idan ya ce sai ya kowa masallaci fa sai ya rasa sallan gaba daya to ya samu dama walin ra'ibi mai haɓo ya samu dama an yi bani ya fi manzili ya gina kawai ya bi liman ɗin daga gida ya wanke kawai sai sai sai niya kawai sai ya bi liman kawai ya yi gini daga cikin gida idza ya isa an yudrika baqiyatan salati salatil imami idan ya ɗebe tsammanin cewa zai riski ragowar sallah tare da liman ɗin gani ya ebe tsammanin tabbas in yace zai taka daga nan zuwa har masallaci ya cire tsammanin cewa zai samu karishe karishin sallan da ta rage din na tare da imam to kawai yayi niyya kawai ya bi ya gina daga gida to anan wannan mafhumin magana shine ba wai sai in a gida bane kawai ko ba a gidansa bane ko a wani wuri ne da ya je ya samu ruwan sai ya ebe tsammanin in yace zai tako ya zo ya shiga masallaci tare da liman zai rasa wannan sallar to a wurin kawai ya tsaya inda wurin yana tsarki ko a ƙasa ne sai kawai ya kabbara ya- ya- ma'ana ya jo ya gini shi ba sharaɗi ba ne kar don kaga an ce fi manzili hidin nan ka ɗauka sai sharaɗi sai a gida ne ko a ina ne inda ya samu ruwan in ya ga tabbas ba zai samu sallar ba in ya zo to ya ya karisa kawai a wurin kawai illa fil jumu'ati sai dai in a sallar juma'a ne ita bare yiwu don in ka je har gida ka ce tunda an ce fi man zilhi za ka buga wannan ana juma'a banda juma'a ai ya yi ladina wani zanu jali salati min yawmil juma'ati fas aw ila zikrillahi wa darul bay' dole sai an yi tafiya da zai yiwu daga gida a bi sallar juma'a bai ko kai waye duk matsayinka sai ka fito daga ba a yin gini daga gida in sallan juma'a ce saboda sharaɗinta yin ta din dole sai a juma'a masjidul jami' wala yabni illa fil jami' ba zai gina wannan sallan ba dole sai a masallacin juma'a ne shi ka an gane bayani to yanzu anan misali bari in ku tambaya na zo nan masallacin juma sai haɓo ya keto fi na je zan nemo ruwa ban samu ba sai na tafi har wani nisan duniya can na samu ruwan liman ɗin kuma an yi sa'a ƙila ya kama let's say kamar suratul furqan haka yake karantawa na je na samu har na wanke to sai na yanke tsammanin in na dawo zan samu sallah to sai ga wani masallacin juma'a kuma kusa da ni can tunda an ce ba a yi gini sai a masallacin juma'a ya zan je in garisa a can ko bai halatta ba mala umar
ba za ka ji ba barin je ba ko to hujja saboda ba wurin kamar da su ba
na akwai mai ja ko kuma hmm? to malamar ka karanto shi a wani wuri ne ko dai kawai ka tuna hakan ya dace eh eh ba karin da shi zai baka amma ni eh, na aiki da tunani ne
to to alhamdulillah tunanin naka da kai aiki da shi kuma sai kai muwafaqa kaga yanzu da sharhan samarud dani ne a gabanka tabbas zan zance ka leko ne don haka yake rubuce bayanin kan nan haka yake rubuce da sharhan samarud dani ne kaga gashi in ka duba a wannan illa fil jami'a ka duba can kasa ko a shara illa fil jami ai sai suka ce me ai ma'ana fil jami ai allazi ibtada'aha fihi a masallacin da ya fara sallah a cikin sa eh muwafaqatu umar ba to da littafin ne kaga mara sharhi ne a gaban sa risala ce gaya a gabansa da wannan ne a gabansa zai ce lekowa ne to kuma sai ya sa'a ba shi ba ne sai ce ya dace da malar idrisa ne garanti na gani na hangi samarun dani ne a gabansa zan ce lekowa ne ko a rama haruna su duk na ga samarun dani ne a gabansu amma saura duka na ga gayan risala ne to anyway to wannan da shi ne wa ya gisiru kalilar dami minat taubi to yanzu ba an fita daga maganan haɓo kuma an shiga wani abu daban kuma wai gisiru kalilar dami mai sallah ya wanke jini ɗan kaɗan mina taubi na daga tufafinsa wala tu'adu salatu illa min kathirihi ko haka ne kuwa wai siru kalilar dami ko mina tauri ya wanke kaɗan na daga jini da ya taɓa tufafinsa shi mai sallah in kaɗan ne kenan ya wanke shi wala tu'adu bara a mai da sallah ba illa min kafiri sai dai in jinin ya yi yawa kana cikin sallah ya ga ɗan jini kaɗan a jikin tufafinka da kake sallah da shi to za ka wanke ne in ka gama sallan kawai jinin saboda sallar gaba a bara ce za ka sake sallar ba sai dai illa min kasiri sai dai in yayi yawa shi jinin kasira din kuma mun karanta a baya a baya mun karanta jinin da zai iya a yanke sallah ko na fadin wannan foton dirhami na bagla ko to in ya haye nan dai to shikenan dole ya bata ko wa qalilu kulli najasatin menene wa qalilu kulli najasatin ghayrihi wa kathiruha sawab kadan din dukkan wata najasa ghayrihi in ba jini ba in ba jini ba wa kathiruha da mai yawan sa kadan da mai yawa in najasa ne banda jini sawa'u duk ɗaya ne duk ɗaya ne ma'ana sai ya sai an sake sallah amma in banda jini in jini ne in kadan ne ba a sake sallah a gane fa wannan wurin ba gane wa muke bukata ba wai karanta ka gane bakin ba in gane me manufan karatun wa qalilu kulli najasatin kadan din duk wata najasa kana sallah kawai sai ka ga najasa fitsari na yaro ya taba ton ya taba jikinka kana sallah gairihi amma banda jini wa kathiruha da ma mai yawan sa in dai najasa ne ko kadan ko mai yawa banda jini sawa'un duk ɗaya ne shi sai an sake sallah ma'ana ya bata sallah kawai a takaice ma'ana daidai ne a wurin wajabcin sai an kauda shi kafin ya zama za a ibada da tufa to an gama da haka jini yana da bambanci shi din ma mun sani ai najisan ne ko amma shi an samu ruksa in dan kadan ne amma najisa komai kadan dinta dole sai an kauda ta kafin me ai sallah da tufa wa damul baraghifi laita alaihi gasluhu kidin kudin cizo bai zama wajibi a kansa sai ya wanke shi ba in ya gan shi a cikin tufansa misali yana sallah ko kafin ya yi sallah kafin a ce zai bayu ga ya yi sallah da wannan tufa bai zama wajibi a kansa sai ya wanke shi ba illa an ya tafahasha sai dai in yawansa ya yi muni sosai sai dai in ya munana sosai yawan nasa to nan dole kenan sai ya wanke shi me yasa saboda me saboda a lokacin da ake yi rubutu wannan littafin a zamanin su shi kudin cizon babu yadda ka iya baka isa mutum bai isa ya kubuta daga ya ce zai rabu da kudin cizo ba a wancan lokaci amma banda yanzu ake yanzu kan kenan hukuncin ba zai zama kamar na dama a lokacin ka duba ba abinda suka faɗa dan adam baya rabuwa da kudin cizo a wancan lokacin ne a yanzu ba yanzu ina za ka ga kudin cizo ma wani bai san maya kudin cizo ma yake ba a daɗin kuma bakkarin iya rabuwa da shi a nan ma na san akwai wadda cikin kunna za a samu da yawa wadda musamman kudin cizon ya yake ba saboda zamanin mu an wuce wannan babu na ko ko kowa ya san kudin cizo nan kowa ya san shi janga zambore da fulatanci sunan shi ko janga zambore an san shi kowa a nan yawwa na san za a dina ai to me ya haɗa ka da shi mu zamanin mu zamanin ci gaba technologies abubuwa sun yawa sai sauro ne dai wanda mutum bai sai ya ce bai san shi ba ma kuɗin cizo kam ba abin da ya haɗa mu da shi a yanzu da haka wannan shine dai ƙarshen zaman mu a yau to Allah sa na sani dai in yi me wurin eh ai abinda ake shari'a abinda suke duba kullum ganganci duk abinda bisa kuskure ya faru ko eh, misali ba bai zo amdi ba ba ai ana ana daga kafa a shari'a Mm, amma haka kawai ta gangan ka sani ba yana wuyanka cewa kar ka mutum yayi to sai kai shine abinda shari'a bata bata daga kafa ai ka fahimce ni Eh, misali babu ta inda za ka yi mukaddara nan masallacin ne kai kana sahun karshe na na baya an fahimce ni nan sahu ya toshe wannan a kip kip wannan kofar da za ka yi ta ɗan lallabawa ka fita ta gabar gabar gabar ɗin. to sai dole nan to sai dai kuma ɗan na ribas za ka yi in kuma ba to ban sani ba in za ka yi ribas ne na mota ka danna ribas to a matsalar ribas in kuma za ka je ka hau wani ne kila wani yana ya ce na samu shi ko ta baya ya ji ka kaɗe shi kawai ta baya to ya gade in ya zama larura ai musulunci ai wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ko yawa to wannan kenan shi ne ƙarshen babin insha Allah a zama na gaba za mu tashi a babun fi sujudil Qur'an insha Allah shi za mu tashi nan gaba bi mashi'atillahi tabaaraka ta'ala subhanakallahumma bihamdik wa tabaaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghayruk nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يقتل به ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله